إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar mu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magara yau muna alhamis 18 ga wata na ramadan hijira shekara 437 wanda ya dace da 23 ga wata na shida shekara 2016 muna dai cikin tafsirin suratul ma'ida a darasinmu na ƙarshe mun tsaya a aya ta 108 ta wannan sura insha Allah kenan yau zamu tashi aya ta 109 ta suratul maida bismillah al-rahman muhammad ibrahim
a'udhu billahi minash shaitanir rajim يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب الله سبحانه وتعالى yana ba mu labarin irin magana ko tambaya da zai wa manzannin shi gobe kiyama a hilin kiyama ya ce yau mai jima'ullahu rusula ranar da allah zai tattara manzanni gaba daya na harko da na ƙarshe a wuri guda kuma da su waɗanda aka aikawa manzannin allah zai musu tambaya ma za ujibutu wata irin amsa aka ba ku ƙalu la ilma lana za su ce ba mu da wata masaniya nan malaman tafsir kamar ibn kasir da sauran malamai a kan shukani ne ka magana wannan wannan tambaya da wannan amsa tana karantar da kai da hadari ko tashin hankalin mahasar tashin hankalin wunin kiyama saboda tashin hankali ko rikicewa su tsoron wannan wuni ya musu tambayar wani aiki da ya aike su kuma wani aikin da ya aike su ba dan ba su ba su san ba amsa da aka ba su bala shi mai tambayar nan cewa wata irin amsa kenan al'umma ku suka ba ku an ce saboda tsoron wannan wunin tashi hankalin zai sa su manta da komi nan cewa imma mancewa da irin jawabin da aka ba su ko ku tsoron yin wata magana gudun kuskuren magana suka bar ilimi zuwa ga Allah la ilma lana ba mu san ba mana ba mu da masaniya irin amsa da aka ba mu alhali mun san wani manzan an karyata shi wani ma an kore shi wani ma an kashe shi amma a wannan halin a wannan rana za ka kasa ba da cikakkar amsa kan tambaya a gamin harko cewa ma la ilma lana ganin salata yawon labari wani manzannin wani ya zo ya samu mutum ɗaya wani mutum goma wani kaza sama da haka ya race da wani ma ya zo ya ƙare kiran ya koma ga Allah shi kadai wani ma san kashe shi wani makaranta a baya amma duk da haka za su ce la ilma lana innaka anta allamul ghuyub nan kenan za su mai da sani zuwa ga Allah shi mai tambayar ya Allah mu ne ba mu da masaniya amma ya Allah kai ne innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne mai cikakken sani mai fadin sani Allah kai ne masanin gaibu kenan abin da ya wakana amsa da aka bamu Allah kai ka sani kenan sun mai da ilimin tambayar da aka musu zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine irin a abin da ya karantar da mu da abin da zai wakana a filin kiyama sai Allah kuma ke cewa idh qala Allah إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيت إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ ألمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين
na'am Allah subhanahu wata'ala nan ma irin baiwa da Allah subhanahu wata'ala yawa annabi Isa ke tuna mishi cewa idza qala Allah ka ambata wa mutane lokacin da Allah mai girma da buwaya zai kira ya Isa ibn Maryam ya Isa dan Maryam udhkur ni'mati alayka ka tuna irin ni'ima da na maka nan ya ce ni'ima da na maka wa'ala walidatik da ni'ima da na mama ayyarka iz ayyattuka bi yake zano irin ni'imomi da ya mishi iz ayyattuka bi ruhul qudus na karawa ka da malaika jibril abokin tahiya abokin zama abokin rayuwar nashi da an san yadda malaka jibril shine mala'ika wanda Allah ke turawa wajen annabawa kuma a kowane hali gidan isa alaihissalam a wannan aya kai malaka jibril iya tare da shi iya kama mishi iya ɗaya ke mai kewa kenan yana rayuwa tare da shi kenan yana zawwa yana kamar da aka ce dai na magana yadda yake zawwa wajen annabawa a kowane lokaci da Allah ya koshi na karawa ka da ruhul kudus na malaka jibril kuma daga cikin ni'imomi da na maka tukallimun nasu fil mahdi wa kahala kawa mutane magana wani abu wanda ba san shi ba kai yaro ya magana yana zanen goyo a sakwam sakwam idan mun tuna lokacin da Isa alayhi salam Maryam ta zo da shi a doke farkon gani da aka mai adaka mata tambaya ta yi nuni su tambaye shi kai tsaye ka yi wani jawabi ya ce inni abdullah atani alkitaba waj'alni nabiyya zo kashe ko kai tsaye iya wannan zanan goyo sabon aiwa yayi maganar cewa ni bawa ne na Allah kuma tun a lokacin nan a zanan goyo sabon daga Allah a zanan wannan goyon bayan magana abin mamaki kuma yace ni atani alkitab an bar littafi ni a iya zanan goyo mata labarin abin zai wakana baya girma yace ni bawa ne na Allah kuma ya bani littafi waj'alni nabiyyan ya sani ni annabi ne to san ni mai albarka ne zuwa dole kashan kai ga kenan wannan iya zanin goyo yayin wannan magana kamar da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin wanda suka yi magana a zanin goyo guda uku wata ruwa na hudu wanda sai suka na shahara ya tabbata kai Isa alaihi salam iya cikin wanda suka yi magana a cikin zanin goyo sabon aiwa yace da gulamu Jurayj da yaro na Jurayj wannan mai bauta mai bautar Allah na banu Isra'il wanda ya keɓance kanshi a wajen bauta bai komi sai bautar Allah ne aka sani dai wanda wannan bawan Allah Jurej annabi ya shaida waliyin Allah ne baba shi ta zo ta kame ziyara iya ibada iya sallah ta kira shi ya jurej sai shi ya sallah ya gani to an sa kiran uwa zai yi ko zai ci gaba da sallah sai ce Allahumma ummi wa salati iya taraddadi amsa kira zai Allah in ta ce ya jurej sai ce Allahumma ummi wa salati kina wanne zai amsa iya cikin hali zai kira uku uwa ta gaji ta ba da baya ta mai addu'a tun da ya ƙi zawa ya dibe ta dan bauta Allah ka kashe shi ka gama shi da huska ka gama shi huska shi da huskar mazinaciya uwa ta yi ta ta duk waliyan Allah ne amma da ma iya waliyan Allah ne ko anan annabi mai waliyan Allah ne amma wannan ada da uwa ta mishi kun duk da cewa anan me matsalar Jurayj saboda nafila ce ba farilla bace ba duka ma ibada kanta ta ta ruhabananci ba farilla bace ba Allah ya duba masa ba nan an girmama haƙƙin ma'ayya saboda abu ne wanda ba dole ba yake yi isa kanshi kuma yayi ta kiran wannan ibada wanda ya daura ma kanshi ba ta farilla ba akan kiran ma'aje shi wannan shine sai Allah ya jarabe shi kuma Allah amsa addu'ar uwashi shikenan wannan shi a takaice kasa ce doguwa da a takaice wannan addu'a ta uwa ta kama durej dan wata mazinaciya a gari ana magana na yawan ibada durej ya ke bance kai komai sai ibada Allah kasan da kullun dai mutanen banza ɗin duniya da suke kin wannan gari wannan halin mutane ne duk lalatattu zaka bisa na gari ana bandanu a gari na ibada durej sai a nan aka ce ku bari zama ana nema ya za a yi a yi magani ma'ana a kumita shi nan wata karo ta ce wata mata ce ku bari ni zama ku maganin shi a nan a takaice dai wannan baiwar Allah da aka je aka yi da ita ta gama ta je ta dukkan wani abu da kwalliya wani kiyama ta za ta yi don ta ja hankalin namiji ta je inda jiro ke sallah ta yi ta yi ta yi ko a kaban Allah ko a kabi ne ta ba ko a kaba ta ba cikin lisan shi ba san biyan bukata ba ana takaice ne ba san biyan bukata ba ta samu wani makiyayi ya neme ta kuma Allah ya kaddara ka samu ciki wannan baiwa Allah tun da ma abin take niyya duk da bai ba amma tun da niyya ake a wulakantar da mai bautar Allah niyya ake a wulakantar da waliyin Allah na kware shi ma ce da ya lalace kuma kamar da kullum mutanen banza suke shikenan tana aiwa kwa aka ce wanda yana ta ce ai dan wannan ne jurej jurej shi ne mai komai a ba da Allah shi da mazanaci ne aka je da yan gari aka je inda yake bauta aka aka hordo shi daga sama inda yake bauta aka rushe ɗakin ana zagin shi kai da mutum banza ne kai da mazanaci ne kana ta ibada Allah kake kai da mazanaci ne na iya wa me akai shi bisa Allah kama Allah me akai ta saki kira mutum banza Allah bugun shi yace me aka ce wannan ba danka bane ba daga ce ba ce ɗana danka ne wannan gawa ciki dureji sai gano Allah jarabe shi da kwaro daga nan ya ya gano jaraba da Allah ya mai dalilin addawo shi shi ke nemi abuwa a ba shi dama ya raka biyu yana ƙari raka biyu shi ne ya shiga wani yaron da aka kawo a zanen goyo iya zanen goyon kurin kasan shi a shi anamanta mutane yarda da Allah mutane yadda suka yarda da Allah Allah bai kuma tadda bashi na kware Allah bai kuma tadda bawa na kware bai ba mai wayi bai wata wayi daga wajen Allah amma imanin shi da Allah Allah bai kuma tadda shi yayi wani abu wanda yake ba saba yin shi ba duniya kurin jure ya ce a kame yaro aka kun yadda ce yaro man abuk ci abu wurin da ake nema a kure ka a tara man kaji amma yau wannan abu kalubale yake wannan manzo Allah kace akwai bayi na Allah suka Allah Allah ya ba su muta wannan imanin mutum da Allah ne karin iman da Allah kun ce yaro wai ubanka a sanan ko yaro yaro kun ya hudda bai hudda baki yace wana ne makiyayi kuma kowa sama tuma garin wane ne makiyayi shikenan kuma shi kenan kuma koyo kuma abin aka shiga ake shafa shi waliyin Allah kuma aka tara hankali kuma eh kuma yago zaka waliyin Allah kuma yanzu kuma yanzu kuma ake kuma ake suke nadama abin da suka yi su wa waliyin Allah bulakanci yanzu kuma ake nama da Allah ga hakuri ana shafa shi ana shafa shi yanzu daki nashi ma zaka ce daki nashi zaka rushe na bulakanci suka ce za mu mai da mashi na zinariya sai mai aka ce a za mu za mu daki zinariya ballaka ba akan dan da guda daga abin da kai yace a aidu min tin yace kuma da mashi na lakata a takashe wannan shi ne da ake cewa yaro ya yi magana a zanen goyo bayan isa da kalam sai wannan yaro na jurais allah ya bashi ya hudda shi da cikin alukumci ta naka ta ta da allah ke tsaye da bashi da kwarai duka bai wayi amma ku kaluba da kwarai cewa wai ba mai wayi amma kullum imanin shi da allah allah bai kuma da shi kwarai allah kuma ya hudda shi wannan shi ne biyu sai yaro manzo allah ta ce yaron da yaro ne shi kuma ya wakala annabi ya ce labarin dole ruwa sun tabbata bukhari ko muslim ya ce yaro a hannun oshi ya sanun sai uwa sai ta ga wani mutum ya zo a kan doki da shiga mai kyau irin wani ne masu wadata kasan uwa da ya ta ce allah sa ɗana kamar wannan bawan allah Allah sa ɗana ya zamanto kamar wannan wannan abin sai yaro sai buɗe ce Allah kaka sa ni kamar shi yaro a tsakiya ya ce ɗan nono ma a bakin shi ya cire nono ya ce Allah kaka sa ni kamar shi ana nan sai ta iske kuma suka zo ta wata mace ita kuma matar ta yi an kamo ta ne an ce ta yi sata ana bugun ana bata ana mata wulaƙanci lalle ba ta yi ba ana mata wulaƙancin sai ta ce Allah kaka sa ɗana kamar wannan matar yaro ya cire nono ya juya ka shi wancan yana juya ka yaron wai da juya ka ya mutum wani wa cire nono ya juya ya kalli ya kalli mai doki ya tafi shi Allah ya kasa kamar shi shi ko da ta yi magana kan wannan mata yaro ya cire baki daga cikin nono ya kalli wannan mata ya ce Allah ka sanin kamar ita a nan wata ce kai yaro sai magana ta ce wai ni wani abu magana na yi magana a kan cewa Allah kai ya saka kamar wancan mutumin ka ce ka Allah kamar shi wannan mata na addu'a Allah ka saka kamar ita ka ce Allah ka kamar ita me yau kana ya ce wancan yaron a tanin gwiwa ya ce wancan da kike addu'a Allah sa ni kamar shi mutumin banza ne fajiri ne can banza ne adam banza ne shi kuma wancan baiwar Allah ba ta da laifin komi shari na kamata baiwar Allah ce kwarai annabi ce wannan annabi ya ji kawo wannan magana su uku suka yi magana a zanen goyo illa akwai ruwaya da bai ta mata inganta wata ce na hudu wanda ya magana a cikin zanen goyo wanda asabu da hudud musulta buruj asabu da hudud ana a ruwaya ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wanda ake kana masa azaba domin ana kawo ka ne idan ko kai imani idan kai imani da Allah a jira ka wannan wuta da aka yi idan kai imani da wancan sarkin a barka cikin masu imani da aka kamo wata mace ta zo da ɗanta a baya ta zo ta yadda za ta fada wuta amma ta je ta fada hitin yaro hitin ya burki sai yaron ya zangoci umma fada ce ya umma ki shiga kurin dan yi wata wani zan ba ko ya tawada suka wani haɗa tana suka haɗa wutai su ƙone wannan shi wannan sune tabbata amma maganar yaron Yusuf ruwaya bata inganta ba cewa karamin yaro ne ato ne da gemu shi da komai mai hankali ne ya ba da labari hikima inda za a gano mutumin mai hankali ne shari'a yace in za ku gano in Yusuf ne ke da laihi in aka ga da Yusuf da ce da gaba da an saka yin koko a kenan ko kai iya ne mata kiya sai an cira da gaba ne kenan ita ce mai gaskiya shi ne mai laihi amma inda daga baya ne kenan iya gudu ta janyo shi ne ita ce mai laihi haka a gano yusuf alaihissalam shi ne mai gaskiya wani an ce wani mutum ne mai hankali ba ba da karfi ba to nan kenan a cikin ni'ima da allah subhanahu wata'ala yama annabi isa alaihissalam ya ce tukallimu nasu fil mahdi wa kala kawa mutane magana kana zanan goyo haka kana sarmayi kana mana kana sarmayi da ko kana gurzo وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل كتنا لوجن da muka sanar da kai da littafi na an kitab mana aka koya mai rubutu shi ba littafi ba hatta rubutu ba wanda ya koya mishi amma ya iya rubutu isa alayhi isa alayhi salam ya iya rubutu ka su da rubutu amma bai koya mishi ba mun sanar da kai nan da alkitab mana alkitab alkhat abin da ya cikin tafsirar da kika kan magana kuma mun sanar da kai da hikima Allah na ba annabawa da hikima an ce nan fa'inta ko zartar da al'amura nan da Allah tabbatar da ya ba shi hikima kenan nan ta ke nan masu ce a kuna cewa sunna ba su sunna salat ba sunna yanda hatta isa ma iya da hikima Allah ba shi hikima ce an ba shi kuma ce kuma wal injil yace wa tawrat wal injil bayan kenan littayi akwai hikima isa ma an ba shi hikima eh kuma ga littayi ga taura ga injil duk da taura da isa alaihi salam ce amma da Allah ya san da mu da isa a taura dan a taura ita ce jigo na annaban bani isra'il ita ce jigo na littafin bani isra'il ita ce bayan san a taura kuma ya san an bashi injil ta musamman mai zaman kanta zuwa ga isa alaihi salam wannan cikin baiwa da Allah mishi ne yake jerowa mun san da kai da rubutu da hikima da at-taura da injil wa idh takhluqu min at-tin ka hayat at-tayr biizini fatanfaku fiha fatakunu tayran biizini yace daga cikin ni'imar na maka isa alayhi salam ka tuna lokacin da Allah ce nake halit lokacin da kake kirkira ko kake kake kirkira kake halitta zamu ce shibra shibra laka ka hatu tayr zaka tuna laka kamar tsuntsu nan an kawo tsuntsu ba akuya ba ba dan ɓarya ba tsuntsu don a magana halitta abin mamaki halitta ce kuma mai tashi gaba da shi abin akwai ayyan abin mamaki akan kowanne ke zama guda a za ka ciro laka a siffa ta tsuntsu da idan amma duka wani abin ya yi ne hatta cibirawal ba haka mana kun yanzu a Allah ya ba shi uzini yi ya cibiran kuma ya busa ya tashi ya ce da izini na fatan fuku fiha idan ya cibira laka da siffar tsuntsu sai ya busa da uzunin Allah Allah ce iya wannan busa sai fatakunu tsairan bi izini sai wannan laka da Isa alaihissalam ya cibira a siffar tsuntsu sai ga ta tashi da kuma tsuntsu iya tashi sama maduna abin iya wakana bi izini da izinin Allah wa cikin ni'imomin da Allah ke jirawa da yawa Isa alayhi salam yace wa tubrul akama wal abras bi idni kana warkar da makaho na akama wanda makaho aka ahe shi ba ga babu idan bai idan bane ba ko ce wata yariya nace ko ta gulo kuma ce gaba a daman makaho zu duniya iya kama kamci ginan lokacin da kake warkar da makaho da mai albaras tutar dai dayi kuma ta kuturta duk wannan kudin za a zo a da kai tsaye kudin mutum ya warke kudin shi likita ne iya kan likita kudin kana zagwa an sha hawa kudin an kare sai wa iz tukhrijul mauta bi idin bace bace tukhrijul mauta ba anan tukhrijul mauta nan kenan mutum zai mutu har abin ne a cikin makwantai ya je addu'a ko mutum ya tashi a ce akwai wanda cikin almajiran shi wanda bayan kwanaki da mutuwa ita ya zo ina wani ya mutu da kwanaki ya mutu aka ta kabarin shi kai tsaye a dakurin ya huto kuma kuma ka huto shi aka taho gari da shi ya ci gaba da rayuwa da iyalan shi ba bane bane maji maji na daba daba ko a kare ko ma ya mutu ruhaido a ta da kaje ka rayu rayuwa amma wannan shi Allah subhanahu wataala ya ma Isa wannan aya a hannun shi ganin irin hali da ya shiga na miyagun malamai da al'umma ta banu isra'il hujja ce ta a tabbatar da annabin Allah ne su gano wannan abin ya yi ƙarin matsahi ya yi ƙarin tsayi da isa salam su gano da manzo ne na Allah amma a lokaci guda su wa'ancan da ake ba wani ake wani ayoyin su wa'ancan yan taurin kan suka doge kan cewa duk wannan abin tsahi ne su kuma masu soyayya abin sai suka wuce gona da iri ce wannan abin kurin Allah ne ko dan Allah ya za a yi laka a buga laka ta tashi ta yi rai in ba Allah ba a wani aikin Allah ne haka abin ya aka lalace su wa'insu suka ci gaba da dokewa kan matsayi ne sun kasa karo aya ce su kuma su masu imani da abin ya suka wuce aya ya ma suka ce a wannan gaba ɗaya ma Allah ne in ba Allah ba wa yake ya suke ga a wajen kamar shi ne mai rayawar shi ne mai rayawar maimakon su ɗauka abu ne aya ce a hannun wannan bawan Allah ta shi ne matsalar da aka samu a wancan zamani to nan dai ka kenan ya tabbatar da cewa isa salam ya tada mutum bayan mutuwa har ma an binne ya addu'a kuma mutum ya tashi dan wadu wannan eh me aka cewa abin da ka tabbatar da cewa wannan bawa ne manzo ne na Allah Allah ya karwace wannan mu'jizoji dan a tabbatar da cewa manzo ne daga Allah subhanahu wataala abu ne ya yi an ci a wancan zamanin ina magana likita duk abin da yake hausa likita ba wani magani a zo da albar cutar dayi kurin kai shaka ma addu'a kurin ka koma ka koma fes ka zo mu kawo baka gani kun daga addu'a ka koma garai ido gadan garai ba wani magana wani kwalokwalo duk wannan inda ba dan ba rashin rabuwar mutane abin da zai sa a yarda da Allah a yarda cewa wannan lalle shi abin da yake take daga wajen Allah ne ni ba wani Allah ku roki Allah duk haka kace tun warko tun zan goyo ni Abdullahi ni ba wani Allah amma duk da haka wannan an biya an wani ba gare su yace wa iz kafartu bani isra'ila an iz ji'tahum bil bayinat bayan wannan karshen lamari lokacin da na kame hannun banu isra'ila domin ai siniya karshen lamari diyan da ake ayinan ayinan wasu na karyatawa na cewa matsayi ne duk abin da wannan abin da aka jero abu da yawa rayuwar shi abu da yawa na mamaki su suna kan cewa matsayi ne kuma wannan abin da hannun malamai na banu isra'ila wanda ya kamata su mai shaida su ba shi goyon baya su ta kan tsayi ne ba da wannan tsayi ne ba da ba da Allah bane ba su suke tsara zuka zuka ya gubayi suka zuka hukuma wancan zamanin na wannan matsayin a yi maganin shi a takaice dai ƙarshen lamari sun ride shi a kama a kashe an mai tsare-tsare inda baya huta domin duka rayuwar isa islam duka rayuwar da kundi ba a cikin tarihin shi rayuwa ce kullum cikin gudu kullum a tserewa yake yayi nan an bi shi duk ayoyin da yake cikin gudu nake ana neman shi yayi nan fi shi ayi nan ya tsere wannan gari ya tsere dole yawon da yayi tun da uwata tana tana tsiyar hannu iya nan goyo uwa tana ta nan da shi ta gudu shi nan ta nan da shi haka sai ta yawo hakwanin ta kare to shi ma haka ta yawo ƙarshen lamari dai an tare shi an mai tare tare na a kashe Allah ya ce wa izu ka fafta bani Isra'ila anka lokacin da muka- na kame bani Isra'il daga taɓa ka idh ji'tahum bil bayinat lokacin da ka zo musu da hujjoji wanda ya kamata su yi imani kai annabin Allah ne amma fa qala allazina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin lokacin da yace kahore cikin su mun su kafirce mu Allah suka ce ai duk wannan abin da ka zo da shi na hujjoji na mu'jizoji a ta ta kawai wannan matsahi ne kuma tsahi ne karara ba wani magana mu'jiza kin duk sun ture ta abin da aka yi wannan gurin tsayi ne tsayi ne karara duk wani imtinan ne Allah ke ma Isa salam iya ga Isa irin baiwa da yame na maka kaza na maka kaza eh na tsawa kada durul kudus kai magana kana cikin zanen goyo ka- na na kanta da kai da irin iya rubutu baka koya ba na kanta da kai da hikima da at-taura da inji ka- ka ka cibra tsuntsu da hannunka ka yi busa ya tashi da izinin Allah ka wakar da makawo da albaras ka hudu da matacce duk wani ayoyi da maka ta suke ya tsahi ne tsahi ne kuma a hili karara daga cikin eh, baiwa da Allah ya mai وإذ أوحيت إلى الأواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون na'am daga cikin eh, abinda Allah ma na ƙara ƙara goyon baya na nima yace wa iz auhau- wa iz- wa iz auhaitu ila lil hawariyin lokacin da ne wahayi zuwa ga hawariyawa hawariyawa ansarin Isa mana mataimakan Isa alayhi salam wanda suka imani da shi yan gaba gaba wajen imani da shi Allah nan maganar wahayi shin nan wahayi na ilhama Allah tusa musu aka irin na ilhama a wani ana magana magana da ya ta hanyar manzanni ta hanyar ta- ta- ta- ta hanyar wannan wannan kin ne mai aka ce ya ya kin ne ko ta hanyar isa kin shi an wa ala kullu halin aka ce wahayi ba ana nihin bane wa dole aka ma wahayi annabin Allah ne amma mun kanta musallai anan da dama irin na wayannan wanda Allah ya jarraba mai mai gora da mai sanko da waye da makaho wanda Allah ya kawo mala'ika ko Allah mala'ika ya kawo musu ya jarrabe su irin wanda Allah subhanahu Allah subhanahu wani bawan Allah wanda ya je ziyara wata kauye ya je shiga kauye iske wani mutum a koho a bakin kauyen ya tambaye shi bawan Allah mai kazo wannan garin yace na zo ne ziyara wani dan uwana a wannan garin yace wani dan uwanka akwai wata wani abu na intanet duniya da kake karewa ka zo ka zo ka gan shi yace a wallahi ni na zo ne kurin ina son shi ne dan Allah yace to ni manzo ne na Allah Allah ya aiko ni zuwa gare ka in gaya maka Allah na son ka dalilin son wannan bawa da ka so shi dan Allah kaga Allah ko malaika ni ne ko min sako da wajen Allah amma ba annabi Allah bane ba kina magana sako daban magana kuma annabi ta daban nan da kullum Allah yace na yi wahayi zuwa ga hawariyawa kullum kullum wanne ne Allah ala wahayin wanne ne ko yace na yi Allah ce ne yayi wahayi zuwa ga hawariyawa an aminu bi wa bi rasuli ku yi imani da ni ku yi imani da manzona kaji irin sako da aka musu shine gurin ku yi imani da Allah ku yi imani da manzona qalu amanna wannan hawa suka ce mun yi imani suka amsa wannan kira suka yi imani da da Allah mu suka yi imani da manzon na Allah kuma su ce washahad bi annana muslimun ka shaida imma ya ya rab ko isa ka shaida mu dai abin ka wadi bi annana muslimun muna nan mana mun mai kauya zuwa ga Allah ke sun yarda sun mai kauya zuwa ga umarnin Allah wannan su ne mataimaka Isa alaihi salam eh ci gaba إذ قال الأواريون يا عيسى عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين
nan asalin sura kenan a mata suna sutul ma'ida dalilin wata mas'ala ta tambaya da aka ma annabin Allah Isa alaihi salam ne ya sabkar da falakin abinci iri-iri daga sama a sabkar da abinci na musamman ana kallo ya sabko daga sama asalin sunan sura kenan da zama zo daidai kenan wannan kisa ko labarin wannan mas'ala iz qala al hawariyun ya isa ibn maryam lokacin da hawariyawa sune a gaba su suke wannan magana da sunan al'ummar shi da sunan mutanen shi suka ce hal yastati'u rabbuk an yunzila alaina ma'idatan min sama suka ce isa yanzu ubangijinka zai iya nana ce tun da waɗannan Allah musu shaida masu imani ne da Allah da manzon shi ba wai tambaya ba ta ikon iyawa na kudura a Allah zai Allah zai sabkar kamar zai yi Allah sabkar da fala ta abinci daga sama jin wannan tambaya irin tambaya ce ta kuri annabawan Allah tambaya ce ta kuri abu ne da a ina aka taɓa yi me ya kai abinci daga sama duk abin da ka duniya ya kai abinci daga sama abin ya yi nisa da yawa shine jin wannan magana qala taqullah in kuntum mu'minin kai isa kai tsaye musu kashe ku ji tsoron Allah ya gane da abin gashi dan ta irin tambaya ce ta korewa ita ku ji tsoron Allah wa in dai kuna da imani mana ku ji tsoron Allah ba su irin tambaya kan tambaya ce ta korewa ku ji tsoron Allah in har kuna da imani mana ku ji irin tambaya قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ai mu isa bana bada ba da mun imani mun yarda amma abin da yasa muke nema a sabkar da abinci daga sama dan mu kai mu karda ne saboda qalu suka qalu suka ce nuridu an na'kula minha muna so ne mu ma a ce mun ci wani abinci na musamman daga sama abin da ko bai ba eh mun ci wani abin muna so ne mu ci daga wannan falakin kenan asaba ko kuma su ciwa eh asaba ko mu ci in kulubuna ko muna so su ce mu ta ƙara nutsuwa mu ƙara nutsuwa imani mu ƙara hamun da abinci daga sama lalle kai annabin Allah ne wa na'lama an qasar qatana musallan ne ka mana gaskiya da kace kai manzon Allah ne mun samu shaida cikakka ashe kai manzon ne na Allah kai wanta ma shaida cikakka kai manzo ne na Allah don ya karantar da kai akwai magana ta jagorori amma a ciki akwai wa'anda ba su ma imanin gaba da cikin magana yanzu ga magana mu ga hujjar mu kuma wa nakunu alaiha min shahidin kuma dan mu zamanto masu shaida za mu yi shaida isa a sabka ba a mashi kasaman gumanci mu muka shaida mun shaida a sabka ba a mashi kasaman za mu shaida
قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أهدا أحدا من العالمين na'am yanzu yan uwa mu gane cewa annabawan Allah hatta ta mu'jiza abu ne a hannun Allah ba a hannunsa ba wannan tambaya da kamar Isa alayhi salam yanzu Isa sam ya koma ga Allah ala Isa ibn Maryam yanzu Isa alayhi ta Isa dan Maryam yace Allahumma ya Allah kenan shi wanda ya koma ga Allah rabbana ya Allah ubangijinmu ربنا اللهم ربنا يا الله أبنججم أنزل علينا مائدة من السماء الله كسبكر منا دا فلا كو أبنج تري abin da ke da aka ma'ida abin wanda yake da abinci kamar kamar da ta bane wani da abinci iri da abinci a sama Allah ka sabkar mana fala ta abinci ko mace abinci daga sama wannan abinci Allah تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منه nan idan an san wani abin a zo abin da ba taɓa yi a duniya ba wannan abin kamar suka tambaya cewa Allah wannan abin da dan ya zamanto wata rana wadda ba za a mance ba ta zamanto idi gare mu wanda bana za mu rika tuna irin wannan rana ta zamanto idi li awwalina wa akhirina ta zamanto idi ga yan harko kuma har zuwa 'yan ƙarshe mu kenan har kullum a rinka ɗaukan ta ranar idi ta safkar abinci na musamman daga sama kuma wa aya ta min kuma Allah mu samu aya ta musamman daga wajen Allah san aya ce haka Isa salam yayi wannan addu'a wace warzuquna wa anta khairur raziqin Allah ka arzuta mu da wannan abincin daga sama Allah kai ne he masa arzutawa Isa alayhi salam ya koma ga Allah ya roƙi Allah subhanahu wataala kan abin da mutanen shi suka tambaya na a sabkar abinci daga sama a ci don a ƙarda isa san ziyarta ya ƙare addu'a kuma ga amsar addu'a kai tsaye ƙalallahu inni munazziluwa alaikum Allah subhanahu wataala ya ba da amsar ga isa addu'a da isa yi Allah ce Allah mai girma da buwa ya ce inni munazziluha alaikum ni zan sabkar muku da kenan abinda kuka tambaya na wannan abinci na musamman daga sama faman ya kafur ba'du minku amma ha duk wanda aka sabkar da wannan abinci daga sama kuma ya kafirce ya ce ba gaskiya ba ne tsayi ne ƙarya ce ƙarya ta magana kenan ko duk wanda ya kafirce baya cin wannan abinci na musamman daga sama fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min alamin kaji Allah ce duk wanda ya kus idan aka sabkar da wannan abincin za a sabko amma idan aka sabkar da wannan abincin duk wanda ya ci kuma ya kawuce daga baya Allah ce zan mai azabar da bin taba irin wannan azaba ba da daya a cikin talakaina zan azaba da ba ko in daban kira anan ba saurarawa wannan bakin wannan bayanin na maganar kissar mas'alar abin da yake da alaka da surar ta sabkar da fala ta abinci daga sama isa mutanen shi sun tabbaya kuma isa ya addu'a kuma allah masa addu'a kuma allah alƙawarin sabkarwa a jumulce mun yi imani da allah subhanahu wata'ala ya sakar da wani abinci cikin tarihi cikin sira cikin tafsirai ake kawo kuma sauran bayanai na cewa an saba karkin da suka ci wasu karyata aka shaye su birrika da aladu Allah shaye su amma wannan shine cikin baiwa da Allah mai sa'a salamu yake jero mishi irin waɗannan ababai da mishi wannan shine a dan cewa kullum muna maganar cikin da muke tsarin usulun tafsirin da nake irin wannan wurare muka zo don gudun shiga gama maganar Allah da sauran isa da isra'iliyat da sauran labarai muke tsaya don don akwai sauran labarai wanda ya suka kamar zama a nassin ne ya zo maganar da suka ci aka kuma burruka su kuma alkwana kaza su kuma aladu aka yi wane ne wanda sa cikin tafsirai ne ake kawowa amma bakin abin da Allah bada labari bakin wannan magana shine kura shine zo a cikin nasin Qur'ani bakin wannan sun tambaya alƙalin sabakarwa kuma duk wanda ya ci ya ƙayyata alƙalin mai azaba da biyuwa ko ita ba shi labarin da ya cikin nasin Qur'ani kuma a tafsirai an ka labarin sun ci wasu a ciki su kawurce Allah shaye su birnuka da aladu wannan kuma wallahi alam ci gaba
وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال, قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد نعم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم نعم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم wannan iya cikin kira da Allah subhanahu wata'ala zai wa Isa dama a cikin hilin kiyama don a kumyatar da waɗanda suka ɗauki Isa Allah ko ɗan Allah ko Allah shi ne na malamaka cewa idan duk wanda kake ga girmamawa ce ka ba shi matsayin Allah karancin abu sai ka kumyatar da shi ka ba shi wahalar tambayar Allah akan matsayin shi waye aka ba shi matsayin Allah aka idan Allah ma idan tambayi na ga wani Isa Isa Allah ke cewa wa idza qala Allah ya Isa ibn Maryam lokacin da Allah mai girma da buwa zai ce ya Isa dan Maryam wannan tambaya ta hilin kiyama a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaina min dunillah Isa nan tambaya ce a mai su suna ji Isa kai ne ka ce wa mutane su ɗauke ka da kai da babarka su ɗauke ka abin bauta guda biyu banda Allah kuma a ɗauke ku abin bauta isa kai ka gaya mutane wannan magana kaga a nan ku 'yan ɗaukar 'yan bin kuna ji suna ji a lokacin ƙala subhana akwai nake an san halin alamar tsoron Allah jin wannan tambaya da Allah subhanahu wa ta'ala ma isa islam a hilin kiyama kai kai wannan magana kai ina ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya Allah subhanak eh ya tsarkake Allah tuni da maganar dokan wani an bauta ba Allah ba subhanak daga nan an kare komi ya wanke Allah ga komi kalmar subhanaka ta wanke komi zama ya ce subhanallah take da muhimmanci kalmar subhanallah kalma ce wanda idan bawa ya ce subhanallah ya tsarkake Allah game da dukkan wata na ƙasa subhanallah shi take da girma manzala ita go ita go idan kaga subhanallah kowace kalma ana gina ma itaciya a gidan aljanna dukkan subhanallah subhanallah kana da ice guda a gidan aljanna subhanallah subhanallah yace subhanak sarki ya tabbata gare ka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ya Allah bai dacewa gare ni a matsayina Allah bai dacewa gare ni in haɗi abin da ba ni da haƙƙi a kan shi haƙƙin mana ɗaukar shi ilaha ba Allah ba ya ce Allah bai yi wa in haɗi abin da ba ni da haƙƙi a kan shi amma ya ce in kuntu ƙulutu fa kada alimta ya Allah in har na yi wannan magana ta a Allah san kuma ba dan ba wai Allah bai sani ni ba a Allah ya tambaya dan ya kumyatar da masu ɗaukar isa Allah ko Allah ko abin bauta shi ne da akwai Allah san kuma dama to annan isa ya mai abin cewa tsake tabbata gare ka ya Allah ni bai wa bai dacewa gare ni in wani abin da ba ni da haƙƙi ta Allah amma in kuntu qultu ya Allah idan har nayi wannan magana ta cewa a dokin abun bauta faqad alimta Allah ka sani eh domin ta'lamu ma fi nafsi wala alama fi nafsi Allah ka san abin da ke raina ban san ba abin da ke ranka Allah innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne mai cikakken masaniya ta gaibu kai ma kai ne masanin abin da yake boye kenan ba boye ma da komi Allah kenan ka san yanda ake ciki ya isa da ya san Allah tambaya ce ba ta tambaya ce ba ta ne masani ba ce a tambaya ce dan dai a kore wa'annan mutane masu dokar Isa Allah kudan Allah yace ma qultu lahum ya Allah ni dai bin ce musu komi ba ban gaya musu wani abu ba kamar ka ce ba abin da na ce musu illa ma amartani bihi ya Allah ba abin da na gaya musu sai irin abin da ka wani umarni da shi eh sai irin abin da ka wani umarni da shi menene ne kamar da tafsirin irin abin da Allah mai umarni an ibudullah rabbi wa rabbakum eh abin da ka mun umarni da shi shine na na kiraye su ku bautata ma Allah a ni'budullah wanda kuma tun iya zanen goyo yace ku bautata ma Allah shine rabbi wa rabbakum shine ubangiji na kuma kuma ubangijin kenan shi ya shi ne tun da rayuwar shi ya tabbatar da shi bawa ne na Allah kuma a bautata ma Allah Allah shine ubangiji shi yasa kuma shine kuma ubangijin ku mutane yan wajen da abin da lalace wadda wurin kalmomin har a yanzu za ka sami irin cikin wanda tawai nasu illa kun rashin rabo rashin shirya isa ce da cewa allah shi ne nawa naku shi ne duka shi ne ubangijin wani abu hanza kun shi ne ubangiji na ubangijin eh ya ce ya allah ya ce kuntu wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim ya allah ni dai na kasance mai shaida lokacin da nake cikinsu na san abin da na ce a yi da abin da ya wakana wannan matuƙa ma don tafiyin matuƙa ina cikinsu na san irin abin da na yi ga aikin da na yi amma falon ma tawaffaita ne kunta an tarraƙe ba alai ya Allah lokacin da ka amshi raina ko lokacin da ka amshe ni ka ɗauke ni haka shi ne abin da lokacin da ka ɗauke ni daga cikinsu kunta an tarraƙi ba alaihim Allah kai ne mai kiyaye aikinsu in sa abin da aka yi bana ba kai ka san abin da ya wakana bayan ka ɗauke ni wa an ta ala kullu shay'in shahid kuma Allah kai ne mai gani mana kai ne wanda mai ganin komi ba abin da yake fakwa ka ilimin ka cikin kitabar tafsir na Imam Bukhari da ya kawo wannan aya sai ya kawo wata ruwaya ta Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu yake cewa خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنكم محشرون إلى الله خفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي وتروى أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم زوق الشيء وأنت على كل شيء شهيد يتي فيقال زوق ذلك الشيء حديث هؤلاء لم يزالوا أتغشى أبن لك رواية عبد الله بن عباس في سير البخاري كان رواية كتاب التفسير abdullahi bin abbas ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khutba khutba da yace yayi wannan ya ku mutane innakum mahshuruna ila Allah ta'ala khufatan uratan khufatan uratan ghurlan za ta doku zuwa ga Allah kenan gobe kiyama hilin hisabi za ta taro ku zuwa ga Allah khufatan khufatan ma'ana jama'a fi babu ta kalma eh ba takalma uratan babu babu ba sutura guralan kuma ba ba sallatu ba wanda zai zo yinin kiyama haka zaka zo ba ba takalmi ba riga ba sallatu ya kawo aya ta faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ma bada'ana awwal khalqin nu'idu kamar yanda muka fara farkon halitta haka zamu mai dokowa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra yanda kowa yanda ka zo duniya ka sako duniya daga cikin mahaifiyarka ko aka hudo ka babu komi baka zo da komi ba haka nan hilin kiyama za ku koma ga Allah hufatan uratan ghuralan babu takalmi babu sutura ko daya kuma babu ba sallatu wani iya kaitar da kai wata tatsuniya ta cikin littafin na ɗariƙa wanda suke ga wani shehun su wai gobe kiyama inda yake an aka ba shi cetan al'ummar shi cetan mabiyan shi wani zai zuhirin kiyama da wata riga riga mai aljihu dubu saba'in zai so zuwa kai da kawo wahin cikin aljanna dubu so dubu saba'in wai ya ɗauka mutane da riga a cikin riga wata kota rigar tana da aljihu dubu saba'in wani shehu ne dubu saba'in kowane arjihu zai ɗauki mutum dubu saba'in sa wani shehu na cikin shehu ne da ake kawowa wai wannan akwai ciki wannan cikin jihar ma ne wai shehunsu ne wani nan ana jan hankalin fadala ta shehunsu yana gobe kiyama shi ma yake ceto ko shi ne aka kawo wannan kisan wai zai zo hilin kiyama da riga rigar ita ɗaya tana da arjihu dubu saba'in a kowane arjihu zai ɗauki muridin shi dubu saba'in aljihu ɗaya su dubu saba'in nawa miliyar nawa ne wajen kati miliyar na bane ya yi miliyar na wajen wajen kati miliyar na fitan nesa miliyar ne shi ɗaya wannan hukumoi wannan ɗauka ɗaya ɗauka ɗaya ne ɗauka ɗaya ne zai ɗauka ɗaya ne zai aljihu dubu saba'in kuna aljihu dubu saba'in kuma zai kai da kawowa hilin kiyama dubu saba'in ta tsini ya kurin ta ƙarya ta tsini ya ce ma haɓar Allah to manzana zama yake cewa manzana da ya kawo wannan aya ta cewa eh kamar yadda muka fara farkon halitta zama medo halittar yadda take kuma wannan wa'adan alaina Allah ce wannan alƙawali ne akan mu Allah ce kuma ci inna kunna fa'ilin kuma mu za mu cika alƙawalin mu manzana zai medo kowa to anan manzana yake cewa ala wa inna awla khalaqi kusamu liqiyama ibrahim kenan kowa zai zai zo har shehu na shi har shehu kuma kowa zai zai zo ya ce annaba alama mana shehu ban za iya ma fashi ma wajen tsar shehu ya kuna kuma kamun ma nawa kuna kai makamun shehu to akwai shehu da yake da garin wajen Allah babu shehu daya wanda yake da wai bushara daga manzo Allah ce kaza babu daya a duniya babu ne shi a tarshen shi wannan babu shehu daya wanda yake da garanti daga wajen manzo Allah ba akwai babu manzo Allah da ya ma shaida sahabbai ya mutu shaida eh ya musu shaida wanda wanda ya musu shaida su suke garanti kadai ko manzala yana raye an hana ta ce wadan aljanna ne har ka ce wai shiga aljanna kai ma wanda zaka manzala yana raye umma ala wata sahabiya ya zo gidanta mutu usman ne ibn maz'un tace sharti alaka kada ka maka Allah tace shaida shaida ka gare ka usman Allah karama ka ita waje miki wasu da ce Allah karama shi ni manzo Allah ne wazo ni ba sani ba annabi ya mata fada wai sai zaki ce wani Allah karma shi ta ce wallahi idan kuwa Usman kamar wannan ba anan shaida ba ce a duniya ba zama shaida kiran wa maganar aljanna maganar lahira alaka bawa da Allah babu wani manzo Allah kadai ne yake da garanti ce wani ta aljanna ne manzo yana raye an hana ta ce wani aljanna ne cikin sahabban an hana kai ka yanke ta ya hada sai shi ma an ga mishi hadi annabi ya ba wasu bishara aljanna amma haka kurin in wani shekara dubu da wani abu ka zaka wa mutum shaida da aljanna kai ka lalace wa kana nawa kana bautar Allah wai gobe kiyama shi da kaga aljanna shiwa shiwa ba shi amma mutane ko fatan kai rashin sar basira sun yanda kuma rashin basira ta addini mutumin da bai garanti daga Allah da manzon Allah kai ka zaka koma bayan shi ko kana ta hidima kana ta mai hidima kana ta ibadar Allah wai gobe kiyama shi da kaga aljanna to wa ga mace ya samu wa ga mace ya samu aljanna haya kai ka yace ce ka shi ne hadarin yan uwa hadarin biyayya da wasu suke wa malamai wasu ke mashahunai hadarin ya huce iyaka suka kama mutum matsayin ɗan aljanna ne shi ya samu wa kai kana nan bayan shi dan lalacewa wa shi da kai ka shi ma ya wani wuta ne shi ya yi wani wuta ne eh sai dai sai dai je ku ta wuta eh ba garanti eh ba garanti ba tabbas sannan kuma kai da yawa tarihi da yawa na wani mutanen da yawa kaba tarihi za ka gaba da manzani wasu wasu kuma na kirki ne shaitan biyo baya ga neman mata abin suka yi da ka yi wa wallahi mutum kai lalace ka ga bayan wani babu wani mai garanti eh ba wani mai garanti tabbas kowa an ce haka zai zo ya manzala ce horokon wanda za a ma sutura awwal man kusa wanzu a harama sa kai manzala ce wanzu a harama ma kaya hilin kiyama annabi ibrahim to kai kace shehun ya ji da kaya ya ji da riga manzala ce horokon wanzu a ma sutura ibrahim alaihi salam amma ya ce ala a wannan hali wa'innan wuja'a birjal min za a zo da wasu mutane wasu mutane cikin al'ummata za a zo da su fa yu akhadhu bihim zata shimal za in ga al'ummata ce da dukkan alamun al'ummata amma zan ga an kama su an ja su an nihi bangaren hagum ina hagum wuta zan ga an yi wuta da su a lokacin zan ce ya rabbi sahabi ba ya Allah mutana wane jama'a ta ce na al'umma ta ce annan ne ta idan ya ce a'a wa'annan wa lalle suna da lamar taka amma bayan ka sun canza nan wannan ruwaya malamai ke suke kawo malamai suna suke kawo ruwaya kalkashin maganar yan bid'a da canza addini bayan shi dan me ayat ya kawo sai annabi karanta wannan aya yace idan na tambaya na wani annabi aka naga an yi wajen wuta da su sai yace sai in wadi kamar yanda bawa nagari yace aqulu kama qala abdu salih ya isharar isa ya isharar ga isa ya ishara ga annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kar magana yace zan wadi kamar yanda bawa na gare wadi wani magana isa da salam yace wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ka gani ko mamata sunna yace ya Allah ina na kasance ina shaida ga al'ummata kana yanda isa alaihi salam ke shaida ga al'ummar shi irin abin da ya gaya musu a rayuwar shi ka ku diba abin wa ku gani magana kyau isa ma ya shaida abin da a rayuwar shi ya faɗi bayan shi wannan kun bai ciki sai manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka wannan aya zai hari ma irin wa'annan wanda cikin al'umma suke amma iya ga an nihi wuta da su zai ce ya Allah ni ma kamar da bawana ya Allah ina na kasance mai shaida ga al'ummata ma dumtu fihim lokacin da nake cikin su falan ma tawfaita ni Allah lokacin da ka amshe ni anaka yin bai shaida kaga nan kai manzo Allah zai ma shaida zai shaida ga al'ummar shi abinda ya rabu akan shi abinda a rayuwar shi ya dora ku akan shi shine manzala zai ma shaida kai addini irin addini da ya kawo wanda kuma wasu sunna ta bayani ya wadi na bar muku duk abin da yake na addini na bayani karara na muku akan hanya faratas ba abin da ya saura ya bayani dalla dalla duk abu in dai na addinin Allah ne ce a rayuwar shahudi kuma yake haƙƙin dukkan annabin Allah ne ya gaya ma al'umma shi dukkan wani abu na alkhairi ne sani haka ne shari ne ga mata kiran manzo Allah ta wannan ce dan wai yake da hadari ga dan bid'a dan bid'a ne alƙi ya mata dama yace ni Allah nan ce a a ya Allah ni dai ina mai shaida a kansu lokacin da nake raye a cikin sa na kan abin da ci aiki nan amma falan ma tawaffaitani ya Allah lokacin da ka amshi raina kunta anta raqiba alaihim Allah kai ne mai kiyaye kai kaga abin da suka yi eh eh kaga nan zuwa da ƙarshen bayani yan uwa wannan iya karantar da kai mutum ya yi ƙoƙarin annabi zai ma shaida kan abin da ya barka akan shi duk abin da ya bar al'umma shi iya raye ya ce a kan shi ne zai shaida kenan abin da kuka zo kuka kawo kawunku daga baya can kai da wanda ya saka manzo Allah bai ma shaida bai ma shaida akan abin da bai ce ba kai isa ma dan maryam shi ma haka ya gaya ma Allah ga al'umma shi ba ruwan shi abin da kai bayan su shi ga abin da ya hudi na abota ta mu Allah ubangiji na ubangijin ku wannan shine ina raye kuma shine da man kace in hudi musu Allah kuma na gaya musu bayana Allah kai san abin da kai Allah kiyaye Allah shirye da mu yace kenan zai ce kenan Isa alayhi salam in Allah ya tambaye zai ce Allah dai falan ma tawaffaytani lokacin da ka amshe ni kunta anta raqiba alaihim kai ne mai kiyaye aikin su wa anta ala kulli shay'in shahid kuma Allah kai ne mai mana mai gani ko masanin dukkan abin da yake wakana akwai lokaci ina ga lokaci yayi sai Allah kai gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته